إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشراد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce, Ya Rasulallah, ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, inna iza kunna inda kara aina min anfusina ma nuhib ya manzon Allah muka zo muna zaune wajenka shikenan sai mu ji daɗi mu yarda da kanmu cewa lallai muna cikin abin nan sosai ta'a da ibada da tsoron Allah da natsuwa da komai da komai fa iza rajana ila ahlina fa khalatnahum ankarna anfusana in muka koma gida kuma cikin iyalanmu muka yi muka yi muhalata muka cudanyu da iyalanmu wannan yana hira da matan shi wannan ya sumbanci matarsa wannan ya rungumi matarsa wannan ya sadu da matarsa wannan ya kaza kaza sai kuka muga kuma al'amarin kaman ya ragu yanda ya ragu bai kai yanda muke wajen ka ba fa qala an sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace law tadumuna ala ma takununa indi wafil khala'i da a ce za ku iya dawama yadda kuke a wajena in kun tafi ma haka za ku ci gaba lasafa hatkumul mala'ikatu hatta tuzillakum bi ajnihatiha iyanan da kun kai matsayin matakin da mala'iku za su yi musafaha da ku su rufe ku da kafadunsu fikafikansu to akwai bambanci kenan ko lokacin da ake gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ka anna ala ru'usihim at-tayr kowa ya sunkuye kowa ya sunkuye kanshi baya ba wanda zai yi wasanni kaman tsuntsu ne ke kansu to saboda suna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin abubuwan da ke kara imani da ke haskaka imani da ke kara musu basira manzo Allah ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba wasa yake ba ba da tashin hankali yake ba ba da bauri yake karantarwa ba a'a a natsai suke manzo Allah yana karantar da sunnarsa ne a cikin natsuwa an fahimta to shine suke suka samu kansu cikin wannan hali sai su ji cewa kaman in suka koma gida kuma wannan su tafa da matan shi wannan su yi dariya su kyal wannan sai shikenan sai ga kuma abu ya ragu sai manzo Allah ce da kuna iya dawwama yadda kuke waje na in kun koma gida haka kuke da mala'iku su yi musafaha da ku hadha hadithun akhrajahu muslimun min riwayati hanzala al-usaydi wa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama da cikin riwayar hanzala shi manzo Allah ce ya walakin ya hanzala to manzo Allah ya hana su wannan halin da suke ciki yace ya hanzala sa'a wa sa'a sa'a wa sa'a sa'a wa sa'a ai lokaci lokaci ne rai dangin goro ne aka zo nan za a sa in an koma gida kuma a ci abinci a yi dariya a yi wasa kai mutum ya yi shagara da matarsa da menene da menene to haka dan adam yake tafiya ala abu dardai kana ibn rawaha ya khudhu bi yadi yace ibn rawaha yana yana kama hannuna wa yaqulu yace ta'ala nu'min sa'a zo mu yi imani awa zo mu zauna mu tattauna mu ƙara ma junanmu imani da hasken imani mu ji ɗimin imani da ɗanɗanon imani innal qalba asra'u taqalluban min al-qidr saboda zuciya ya yana da saurin caccanzawa fiye da tukunya in aka ɗora ta kan wuta ta tafasa lokacin da tukunya ke cike ta tafasa ta tafasa sai mai faru sai ta zubewa sai ta zubewa ta zubewa to haka imanin yana to shi yasa zo mu zauna mu tattauna mu samu natsuwa mu samu mu kara tsoron Allah idza stajma'at ghalyan qala ash-shaykh al-imam shayti qala ash-shaykh al-imam wal isba'u al-madhkuratu fi hadisi fil hadisi sifatun min sifatillahi cikin hadisin da muka karanta sifatun usba min asabi'ir rahmani zukatan ibayi yace sifa ce ta cikin sifofin Allah wa kadhalika kullu ma jaa bihi alkitabu aw as-sunnah min hadhihi al-kabir fi sifatillahi ta'ala haka duk abin da ya tabbata a cikin kitabu wa sunna na sifofin Allah madaukakin sarki kan nafs sifa ce wal wajh wal ayni wal yadi wal rijli wal ityan والمجيء والنزول إلى سماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح yace duk sifofi ne cikin sifofin Allah madaukakin sarki abu uku za ka yi Allah ba wanda ya isa ya faɗi sifar Allah Allah shi yake faɗa sifarsa ne ya aiko wa manzon Allah manzon Allah ya zo yi mana bayani to kai me yake yi shine kai ma ka mika wuya in ka mika wuya to shikenan ka tsira kenan addinin ka ya addinin ka ya ya ya kubuta daga fadawa cikin bid'a daga cikin menene da menene da menene ba ta ma imanin ka qala Allah li Musa wastana'tuka li nafsi an samu sifar me wa qala Allah walitusna'a ala aini sifatul aini وقال الله كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله بل يداه مبسوطتان يداه اليدان وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات متويات بيمينه إما بيمينه يمينك هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ذلل من الغمام الإتيان وقال الله وجاء ربك والملك صفا صفا صفة المجيء وقال الله الرحمن على الأرش استوى صفة الاستواء وقال الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kawo ayoyin da suka tabbatar da sifofi wa Allah ne ya faɗa ko to manzon Allah kuma yace yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya a sifatun nuzul hina yabqa thuluthul layl al akhir thuluthul layl al akhir ma'ana sifatun nuzul kenan warawa anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيروت رقم منظور الله صلى الله عليه وسلم يشي لا تزال جهنم يلقى فيها وتن جهنم ذات غشي ما أنا تجيف متاني تكي الله يكيي وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية أبي هريرة حتى يضع الله رجله وفي حديث أبي هريرة في آخر من يخرج من النار فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة صفة الضحك يعني وفي حديث جابر فيتجلى لهم يضحك صفة الضحك يعني وفي حديث أنس وغيره الله أفره بتوبة عبد من أهلكم يسكت على بئيره وقد أضله في أرض فلات صفة الفرح an fahimci hadisin aiko fa hazihi to mala yace maka waɗannan duk da aka ya zaka yi da su ka tsira fa hazihi wa nazairuha sifatun lillahi ta'ala waɗannan da makamantan su duka sifofi ne na Allah madaukakin sarki warada biha sam'u sun zo cikin alqur'ani da hadisi kitabu wa sunna to me yake me ya kamata kai yace yajibu imanu biha wajibi ne ka yi imani da waɗannan sufofi da Allah ya faɗa da manzon Allah ya faɗa wa imraruha ala zahiriha ka tafiyar da ita akan zahirinta yadu yadu rijil rijil kaza kaza kaza kaza mu'ridan fiha an at-ta'wil ka kauce kar kai ta'wili ina ma'ana ta'wili yadu ka ce kowa ka ce yadu waje irin hannu ya kasan zatin Allah ne Allah ne faɗa kai ma sai ka faɗa ya yake ban sani ba ya shi fansa ban sani ba mujtaniban an tashbihi kada ka ce kaman kuma na halitta na mahaluki mutaqidan an albariya subhanahu wataala la yushbihu shay'an min sifatihi sifatil khalq kai itikadi cewa duk sifofin Allah madaukakin sarki ba su da kamanceceniya da sifofin mahalukai suna aka faɗa kawai in ya zama na aljanna da Allah ya halicce ta aka ce babu wani abu cikin aljanna da yadda ya kama da abin da ke cikin duniya sai dai ana kawo maka ne abin da zai kusanto maka hankalinka ya fahimta abin da ka sani cikin duniya ka zana da kyau ka zana da daɗi sai a kama irin wannan sunan amma abin da ke cikin aljanna ya sha bamban da ake abin da ke duniya ba ɗaya suke ba suna suka hada to balle Allah madawakin sarki kama la tushbihu zatuhu zawatul khalq kaman yadda ka san zatin Allah ba ta yi kama da zatin mahalukai ba to haka kuma ya kamata ka san ma'ana sifofin Allah madaukakin sarki suna sifofi ne na Allah shi yasa yadda suke ba wanda zai iya ci ma ga yadda suke qala Allah subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ina mahallu shahid laysa as-sami'ul basir ya samiul basir ya zama mahallu shahid laisa ka mislihi shay'un wai me kenan amma kuma duk da haka wa huwa samiul basir ma'ana yana da sam'u da basar amma ba kamar na makhlukai ba eh sai ka hada biyu guda biyu duka su mahallu shahid wa ala hadha madha salaful umma wa ulama sunna haka salaf suka tafi malaman sunna akan haka suka fada Allah ya ce eh manzo Allah ya fada eh ya yake ai ban sani ba ai ba zan iya bayani ba sai in manzo Allah ya fada manzo Allah ba zai fada ba sai in Allah ya fada masa to Allah bai fada masa ba to ina zaka je ka samu kai imani da shi shine yake maka wahala kai da kake makhluki halittanka da Allah ya halicce ka a cikin zatinka akwai abin da ka yi imani da shi ka yadda da shi amma baka taba ganin shi ba baka taba sani yadda yake ba kowa ya san yana da hankali an ce baka da hankali sai ranka ya baci menene hankali ya yake fari ne ko baki ne ko ja ne babba ne ko karami ne ba wanda ya sani amma ka yadda kana da shi ka yadda kana da rai to ya ran yake a ina ya ran yake fari ne ko baki ne ja ne ko menene babba ne ko kare amma ka yadda kana da shi to abin da ya danganci Allah madaukakin sarki shine sai ka kusa ciki ka je ka neman masa ma'ana talaqawha jami'an bil imani wal qabuli malaman salaf malaman sunna talaqawha jami'an dukkan su baki daya sun karbi sifofin da Allah ya faɗa duk baki daya bil imani wal qabuli ina mana bil imani wal qabul kai imani cewa abinda Allah ya faɗa din nan haka yake kuma ka karba wata jannabu fiha an tamthil wa ta'wil suka nesaci suka kauce ma misali kaman kaza kaman kaza don ce laisa kamithlihi shay'un wa ta'wili ba za su awwala ba ma'anar ta'wili in an ce kadam ka ce kuwa an ce yadda ka ce a'a yad yad kadam kadam dahik dahik kalam kalam ya yake a ban sani ba Allah ya faɗa shi kenan abinda Allah ya faɗa shi muka faɗa da Allah ya gada ma da ya bari yayin da yake wa wakkalu al-ilma fiha ila Allah aka bar ilimin hakikarin yanda yake ga Allah madawakin sarki kama akhbar Allah subhanahu wataala an ar-rasikhin fil ilmi kaman yadda Allah madawakin sarki faɗa tabbat malamai wanda suka kafa suka tabbata a cikin ilimi fa qala war-rasikhuna fil ilmi ya na amanna bihi duk wanda yana hayaniya ba rasikhuna bil ilmi bane ba shi da ilmin ma ba shi da ilmin ba shi da nutsuwa ba shi da albarka kullum min indi rabbina warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi mun imani da shi kullum min indi rabbina tunda daga Allah ya fito shikenan mun karba mun mika wuya qala sufyan ibn uyayna سفيان دان وينا يجي كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه duk abin da Allah ya siffata zatinsa da shi a cikin littafinsa fa tafsiruhu qira'atuhu tafsiruhu qira'atuhu tafsirin shi yadda ka karanta din haka zaka bar shi wa sukutu alaihi laysa li ahadin an yufassirahu illa Allah wa rusuluhu kai shuru ka bar shi yanda yake ba da Allah ba wanda zai iya fassara sai manzannansa kuma in ya fassara musu su ne za su iya fassarawa to Allah bai fassara maka ba manzannai ba su fassara ba to ina kai ka samu ta'wili ina ka samu tashbihi ta'wili ka fassara ka baki fassara wata ma'ana aliyad ka ce kuwa kai ta'wili kenan tafsiri kuma ka ce kaman na kayadil makhluk shi ma duk kuskure ne bata ne Allah ya kiyaye وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى وني زي تنبي إمام مالك game da fadar Allah madaukakin sarki Ar-Rahman wa alal arsh istawa kayfa istawa kayfa istawa idan ce mai Imam Malik ya kalle da Imam Malik ya ce kayfa istawa ya Allah ya istiwa'i fa qala sai Imam Malik ya ce al istiwa'u ghairu majhul wa fi riwayatin al istiwa'u ma'lumun wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من المجلس فتدش وقال الوليد بن مسلم سألت الأوزائية وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤيا فقال لا تم إمام مالك لو إن من يمال بيدنغني لو إن حديثي فقال سيتي أمروها كما جاءت بلا كيف tafiyar da su yadda suka zo ba sai ka ce kaif ko tashbihi ko ta'wili ko menene in ka shiga wannan to ka bata kenan eh wa qala az-zuhri ala Allah al-bayan Allah shi zai bayani wa ala rasul al-balagh in Allah ya bayani ya bayyana ma manzon sa sai zo ya isar da sakon wa alaina at-taslim alaisa ka zalik ba abin da ya fi waɗannan abubuwa duk wanda ya kauce ma hanyar salaf ya ɓata ba za ka taɓa cimma burinka ba ba za ka taɓa gamsuwa ba ba za ka taɓa samun abin da zai kayatar zai burge ka ba wa ƙala ba'adu salafi kadamul islami la tasbutu illa ala qantarati taslim kadamul islami mana addinin musulunci ba ya tabbata kadamul islam kafar musulunci ba ya tabbata sai akan gadar mika wuya ma'ana eh addinin musulunci ba ta sai na mika wuya me Allah ya ce me manzo Allah ya ce shikenan ga abin da ya fada shikenan nayi imani da shi akan muradin Allah a yadda yake a wajen Allah na imani da shi ba ni da daman na kawo wani abu ko ne kawo wani abu قال أبو العالية ثم استوى إلى السماء قال ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد استوى على على الأرش شيكي نقول to yadda matsalolin suke tafiya kenan aqida in ba ka dauko shi in ba ka dauko ta wajen malaman salaf ahli sunna ba ba yadda za a ka fahimci aqida ya mece ya take saboda tintin tintini aka samu mutane waɗanda suka zo suka ɓata al'amar cikinsu ga waɗansu babu raddi alal jahmiya aljahmiya su ne atba'u jam ibn safwan at-tirmizi qala allah ta'ala kullu shay'in halikun illa wajhahu kullu shay'in halikun illa wajhahu samma allah nafsahu shay'an كل شيء هالك إلا وجهه سمى الله نفسه شيئا وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد على شهيد بيني وبينكم أبن الله يفد أكينا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا أين محل الشاهد شاهد كل شيء دون أبن ديك شيء هالك zai halaka illa wajhahu sai Allah madaukakin sarki to Allah ya shiga cikin shay'i kenan Allah ya ambaci kansa shay'u kenan ko samma nafsahu shay'an wa qala Allah qul ayyu shay'in akbaru shahadatan an fahimta qul Allah shahidun bayni wa bainakum mahallu shahid ayyu shay'in akbaru shahadatan wa samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana shay'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma alqur'ani shay wa qala li rajulin amma aka min alqur'ani shay'un amma aka min alqur'ani shay'un da za a daura masa aure kenan an ce alqur'ani shay'un qala na'am yace eh qala ash-shaykh al-husayn ibn mas'ud قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريهي الخوارزمي قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي قال أخبرنا عبد الله بن حامد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي أبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات manzo Allah ya tsaya a cikin mu da ɗansu kalmomi guda biyar faƙala sai ce inna Allah la yanamu tabbas Allah baya bacci ba bacci ba ko gyangyaɗi la ta akhudhu sinatun wala naw wala yanbaghi lahu an yanama walakinahu yakhfidu alqista wa yarfa'uhu yana sauke ma'auni au kuma ya daga yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari ana ɗaukaka ayyukan dare kafin na rana haka na rana kafin na dare akai akai Allah wajen Allah wa amalun nahari qabla amalin laili hijabuhu nurun hijabin Allah madaukin saki tsakanin shi da bayansa haske ne lauka shafaha da Allah zai kwaye wannan hasken la aharakat subuhatu wajhihi da hasken fuskar Allah madaukakin sarki ta ya kona man taha ilaihi basaruhu min khalqihi duk inda basarin shi kai sai ya kone هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ورواه المسعودي عن أمر بن مرة وقال يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل وقال هجابه النار هجاب صحسكي komai na Allah daban ne ka na makhluki in aka ce hijabi shine mai abin da ya kare abu abin da ya kare abu kuma duka duhu yake yi amma hijabin Allah haske ne hasken ne yafi yanzu wannan hasken yafi karfin ido ka zaka yi duba in yafi karfin ido ka zaka kalli wannan hasken ka gani da idanun ka ba zai kallu ba ga hasken rana ba za ka yi kallon sa ba ba haka bane ba eh Allah maraukin sarki abin da ya ce maka kai shi ne za ka yi ka samu lafiya annabi musa ya zanta Allah ya zanta da shi da ya ji daɗin zance ya ɗebe kewa sai ya ƙara jin daɗi sai ce rabbi arini an zur ilaika arini an zur ilaika ka nuna min in ganka in kalle ka kala lantara ne baka ba lantara ne walakin انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كخلي دوسنا إن كدوسن يا تبت عندك ذاك إيا جنينا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا da Allah ya yi tajalli kan dutsen shi dutsen ya dandake ya narke Musa na gani sai fadi su ma fa kharra Musa sa'ikan falamma afaqa falan ma a faƙa da ya farko da ce subhanan yanzu ya tabbatar da cewa abinda ya nema ɗin nan sabo ne mugun abu ne abu ne na kirki na alheri amma ya fi karfin shi ana subhanaka inni tuftu ilaika wa inni wa ana awwalul mu'minina sai Allah madaukakin sarki ce ya Musa yanzu za a mishi bayani ya Musa inni safaituka ala nasi bi kalami wa bi risalati bi risalati wa bi kalami ya Musa ni na zabe ka fa bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka na baka wannan fa khudh ma ataituka abinda na baka din shi zaka dauka kada ka nemi abinda yafi karfin ka wa kun minash shakirin haka duk a rayuwar da kake ciki kenan in baka yadda ka hakura da abin da Allah ya baka ba to zaka fi kowa wahala wani abin da kake neman ba shi cikin lauhil mahfuz ko fil azal zaka same shi kai kuma ka ce sai shi abin da Allah ya baka dai sai ka raina da shi to ka buda maka ka kofar wahala kenan zaka wahala zaka wahala ba zaka samu wannan ba kuma saboda neman wannan ba zaka samu daman gode ma Allah da abin da ya baka ai abinda Allah ya fara musu tarbiya Allah ya Allah ya tarbiyantar da Musa ke inni safaituka ala nasi birisalati wa bikalami wannan abin ni na baka fa ba ne ma kai ba ba sani kai ba ni na baka aka fahimta to annabi Musa ya fahimci wannan to abinda zaka yi fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin ba haka bane ba fa khudh ma ataituka wa kun minash shakirin daidan ka kenan in ka kauce wannan hanya ka je ka saka tunaninka da kokolwanka da abinda kake so ka bata kenan wa ya ce ma abinda kake nema din zaka same shi to rashin samun wannan sai hana ka godiya abinda aka baka to kai hasara biyu kenan wancan baka samu ba wannan baka yi godiya ba balle ka samu albarkar da ke ci wa amr bin murra kunyatuhu abu abdullahi al-jamali kufi muradi wa kana a'ma malam ya cika alkawarin da yako وأبو بيدا ابن عبد الله بن مسعود يقال اسمه عامر ويقال لا اسم له قوله يخفض القسط ويرفعه فدت ويخفض القسط ويرفعه قيل أراد به الميزان abin da yake nufi shine mizani kama qala Allah ta'ala wa nadhu al-mawazin al-qist alaysa kadhalik ay zawat al-qist wa huwa al-adlu adalci kenan وسمي الميزان قسطا لأن العدل في قسمة في القسمة يقع به سبب عدل في أتكن ربو ينا تبتاني دم ميزان وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده كما قال تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله إلا بقدر معلوم duk arzikin da Allah zai sau ya san abin da zai saukar ya san su wane ne za a ba ya san adadin su Allah ba zai taba halitta ba shine rabbul alhamdulillah sai aka ce rabbil alamin ina ma'ana rabbul alamin al ilah al ma'bud ar rabb al khaliq war raziq wal murabbi yaya zai zamo rabbil alamin ya halicci mutum miliyan ɗari ya san miliyan ɗari ɗin nan ba za su rayu ba sai da abin da zai rayu bai ba su arziki mutum miliyan ɗari ba ɗaya allah ya fi ƙarfin wannan in kun ga kun shiga cikin wani takura akwai azalimai a cikin ku zalunci aka yi amma in a duk inda ka ga wani ya rasa to akwai inda wani ya hana haka malamai suka ce duk sa'an da kaga wani ya rasa to akwai inda wani ya hana duk sa'an da kaga kaza akwai kaza akwai abin da kawo amma in za a tafi cikin adalci zamanin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz an fito da zakka ana neman mutane wani ga zakka ce ai da jiya ka zo amma yau ni ma na wadatu wani ga zakka haida shekaran jiya ka zo da na karba amma yau ni ma a wadace riki me zan karba eh ba ni da ramin da zan je in tone in sassaka ina to ina kudi ana nema ne don biyan bukata masu binne kudi yanzu me ya faru musu me kasa amerika ta ce ba ku ji ba za ku zo ku ji وهذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق ma'ana misali ne kawo cikin abin da yake dabbara cikin al'amarin halitta baki daya wayan shi'uhu min hukumihi fihim yarfa'u qauman wa yadhu akharina ya daga waɗannan ya sauke wannan ya daga wannan ya sauke wannan wa huwa al-khafid ar-rafi' cikin sifofin Allah kenan al-khafid ar-rafi' al-hakamu al-adlu tabarakallahu rabbul alamin wa qila arada bil qist aka ce abin da yake nufi da al-qist ar-rizq الذي هو قسط كل مخلوق يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه من لوكتي أدكا أرجي ولوكتي ما أسوكي هكا الله مروكين سركيكي مرة فيبسطه يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه الله شيني مقدر أرزقك كما شيكي رباوة كما قال الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره wannan duk manya-manyan maganganu ne fa to amma rashin sa'an da muka yi lokacin da mu ake karanta da mugo muke karanta da ko muke karatu wa'annan ba mu da nasuwan da za mu fahimci wannan fa shi sa yana cikin illan da ke cikin fada tashin hankali wajen hutuba ko karantarwa a yi ta kaza a sai kaga wannan ya faɗi kaza wannan ya zagi wannan sai a zo a ga tuba wanda maganarsa ke da kima eh wa maganarsa ke da kima ka zage shi ya rama ka faɗa mishi ya shi ma ya zo ya rama to sai mai kai kafi karfin ya rama maka ne to sai a zo mutane su su to maganar wa za a ɗauka sai ga maganar ka ba ta da nauyi ba ta da nauyin da za a ba ta kulawa amma lokacin da salaf suke suke karantarwa imamu malik ya zauna ya har ɗaya yana karantarwa kalma kalma ake fitowa kalma kalma in ka ji kalma sai ka je gida sai ka ɗau lokaci kana jin shi a cikin zuciyarka wannan kalmar ita za ka fatawa da ita za ka yi ibada da za ka yi aiki to amma yanzu karantarwa ya zamo kowa yana da wurin shi kowa yana da youtube kowa yana da facebook kowa yana da masallacinsa kowa yana da lasfikansa kowa yana da maganarsa mutum ya yi dariya ya yi kuka ya yi fada ya yi menene da ba abin da ba a yi yau shi kuma ba haka sunna ta karantar ba haka sun ya yi to kullum muna karanta karantarwar manzon Allah ba ka ji ne ba a gani ne ba a jin karantarwar manzon Allah so nawa muna cewa to ga karantarwar manzon Allah ga wata sunnan za ka iya ɗauka a'a ko an manta da karantarwar manzon Allah kenan ko ko ana ta ne wani ya zo ya yi bawali masallacin manzon Allah sai aka tada hankali wani ya zo ya shake wuyan manzon Allah a atini min malin lahi la min mali ya ce to ka sake ni hakan manzon Allah sai da bi gaskiya tukunna hakan dukiya ta Allah ce in kai ne sai kai fushi ka manta da abin da ya faɗa cewa ya dukiya ta Allah ce gaskiya ya ko to amma ɓacin ranka tun da kai ya ɓata ma sai ka manta da gaskiyar da ya yi saboda me ya bata ma manzo Allah ce sakan shi kanka sake ni wannan haqqan dukiya ta Allah ce to amma ai ka jin mini zan rama a a sai da ce ma haqqan dukiya ce ta Allah ku bashi in dukiya ta zama ta Allah ba tawa bace ba ba ta ka ba ta kaza kare ba ta kaza bane a a an dora ka ne rike amana ba an mallaka maka dukiyar ba kai ma ka'ida ka'idar da ta ce a bawa ne albashi kaza wani kai ma wannan ka'ida tana aiki a kanka kana da naka adadin abin da za a baka ko yana da yawa ko ba shi da yawa ne kai ma in ka kara sama da haka wallahi ka yi zalunci kai da kwanciyar hankali har abada a'tini min mali lahi la min mali kaza wa kaza waye za a fada ma wannan a zauna lafiya yace haqqan almalu malullah gaskiya kafa da dukiya ta Allah ce eh yanzu Allah yana mantawa da kansa ne aka kira sunan Allah ba gaskiya dukiya ta Allah ce kai ku bashi aje a cika masa abinci ba an bashi abin da yake so ba to ai ka shake ni ka jimmin zan yi kisa shi zan rama ai shari'a ta ba da izini ce ai mu an ce mana ba ka sakayya da mugunta ashe ya san mugunta ne banda manzo Allah ya zai yi wannan ya ce je ka ita fiyarka to ka gani iyakacin shi gidan kai gobe yana tashi yana fita masallacin shi da wani ya zo ya kuskure ya ce ku dakar a kore shi abin ya da ya manta da abin da ya karanto ba haka bane ba to shi yasa da'iman ake cikin wahala shi sa da'iman ake cikin wahala liman ya sha ya fita kwakwalu subhati wajhihi ai nuru wajhihi hasken fuskar Allah wa yuqalu jalalu wajhihi wa minha qila subhanallahi إنما هو تعظيم له وتنزيه وقول سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء الناس أركك كرغة دكا أبن نبي داشي لكيما قال الخطابي ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما tutiquhu qulubuhum bai nuna ma bayi a gwargwadon darajar Allah da sifofin sai abinda zukatansu imanin su zai iya dauka wa tahtamiluhu quwahum walau atla'ahum ala kulli kunhi azamatihi lan khala'at af'idatuhum da ya nuna musu hakikanin girman Allah daraja da zukata da kowa ya mutu ga Musa da ya ga dutse da ya ga jabal sai ya suma ya fadi ya suma wa zahaqat anfusuhum sai su mutu shi yasa abinda Allah bai faɗa maka din nan bai baka ba din nan akwai wani abin kana son abu amma kai baka san wannan abin da kake so din nan yaya zai zamo maka ba kana son ka samu kuɗi bana 2020 ka samu miliyan kaza Allah ba marowaci ba ne ba talaka ba ne ba maketaci ba ne ba baya son ka ba ne amma Allah ya sani fil azal bana in ka samu wannan dukiyar halaka za ka yi kuma kana ta roƙon Allah ka je ka yi umra ka je ka yi hajji kaga umra da hajji ma ana zuwa ayi ne don a roki kuɗi ba ana zuwa ayi ne don ibada ba ba haka bane ba haka ne eh me wanda ya ce maka ga abin da za ka yi kana cikin garinka ka taimaka ma talaka ka taimaka ma wanda ba da shi ka yi kaza ka yi kaza sai ka take ba kai ba ba zai sa'an za ka bi shi a ɗakin ka ba ka je ka roke shi kai abin da kake so shi abin da ya ce ka yi ba kai ba kai za ka je ka roke shi abin da kake so ba haka bane ba sa'an nan Allah marauki sarki da yake halimun yana tausaya maka bana in ka samu abin da kake so din nan Allah ya sani halaka za ka yi sai Allah ya riki ya baka gwargwadon abin da zai maka daidai ai ma gata ko ba ma gata ba kana nan kana ta fama kai baka san abin da Allah ya sani ba baka san gaibu ba baka sa abin sai lokacin da ya dace Allah ya baka sai ga Allah ya kawo ya baka gata kenan amma lokacin da baka dace a baka wannan abin ban Allah ya baka halaka zaka an fahimta ƴaƴa kake nema baka samu ba ka gode ma Allah eh za ka yi fada da shi ne za ka yi fada da shi ne ce ce ya habu liman ya sha'u ويهب لمن يشاء أو ويجعل من يشاء أقيما duk waɗannan guda uku duka baiwa ne in an baka maza baiwa ne mata baiwa ne an hada maka baiwa baiwa Allah yayi kuma ya bai baka ba baiwa yayi maka eh dan wannan dan da kake so in ka same shi zai zama sababin halakarka sai Allah bai baka shi ba Allah ya magata ko bai magata ba wannan kudin da kake so wannan kudin da kake so wannan kujerar da kake so in ka same ta halaka za ka yi sai Allah kuma yana son ka sai ya rike yake baka gata ya maka ko rashin gata gata kenan aka yi maka shi yasa duk abin da ka roki Allah ka samu ka gode masa maka samu baka gode masa Allah shi kadai ake ma wannan ake gode shi yasa ake ce mai subhanak ma ma'ana subhanaka muna ina ma tsarki ya tabbata gare muna tsarkake ka daga dukkan abin da bai dace da kai ba subhanaka wala tuqalu illa lak banda Allah ba wanda ake ce ba subhanak ko ana fada ma zarin garin ana fada ma subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba haka bane ba ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت أم فهمت؟ كما قال في قصة موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سب... ينا فرفنوا سيسمي يا قابل لي سيفارت تركك الله daga dukkan abin da bai dace ba subhanak قال الشيخ رحمه الله قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك ابن ابن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا خال والدي أبو عوانا يعقوب بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد ابن الأزهر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب ابن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال يتي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن بالعربي يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء الإيال ya Allah ya manzo Allah ga iyalai cikin yunwa ga halaka dabbab ga shirin ba mai dai kenan wa halakatil amwalu dukiya duk na halaka fastasqilana rabbaka ka neman mana shayar mana an samu fari kenan ba ruwa dukiya tana ta halaka ka neman mana shayarwa daga wajen ubangijinka a zuwa nan sai fari magana mai kyau amma sai ƙara kalma wacce sai ce fa'ina nasta billahi alaika ina mana fa'ina nasta billahi alaika eh? eh? nasta billahi alaika mana Allah ne zai zama abin da ke neman ceto da shi a gare ka ya manzo Allah wa bika ala Allah fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah fama zala yusabbihu hatta urifa zalika fi wujuh fi wujuhi ashabihi yana subhanallah subhanallah a zo a ce muna neman cetonka daga Allah Allah ya zo yi muna nemi mana ceto a wajenka sun makala wai haka a tadiriman Allah wai haka miskin da kai kaitonka a tadiriman Allah ka san darajan Allah kuwa ka san girman Allah kuwa inna sha'anahu a azama min zalika ai sha'anin Allah ya fi girma ya fi abin da kake tsammani إنه لا يستشفأ به على أحد إنه لفوق سماواته على عرشه وإنه عليه لهكذا سيبنون بإشارة وأشار وهب بيده مثل القبة عليه وأشار أبو الأزهر أيضا إنه ليئط به أطيت الرحل بالركب بالراكب وأن مثال نسكه sun kawo misali ne don hankali ya iya ɗauka an fahimta malam zai zai fassara duka insha Allah wa jubairu wa jubairu bin mutaimin ibn adi bin nawfalin nawfalin ibn ibn abd manaf al-qurashi wa ibnuhu abu sa'id muhammadu wa ibnuhu jubair bin muhammad hijaziyuna duk mutanen hijaz ne kaga ya takaita man kana neman tarjama wane da wane sunan shi wane kaza yace ai wannan hijaziyuna wane kaza da kaza da kaza hijazi wane kaza da kaza iraki sham a to ka san ba wancan bane wannan قال الشيخ هذا هذا الحديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث في باب الرد على الجهمية والمعتزلة أن كان حديث إمام أبو داود يا كاو سنن أبي داود أتكلم باب الرد على الجهمية والمعتزلة عن عبد الأعلى ابن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي عن وهب بن جرير بإسناد أبي الأزهر ومعناه وقال صلى الله عليه وسلم إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم إيش إن عرشه على سماواته لهكذا سيمس إشارة سسغاني أو قال بأصابعه مثل القبة سيكمن رفا إنونا وإنه لا يئت به أطيت الرحل بالراكب قال رضي الله عنه وهو المراد من قوله وإنه عليه لهكذا وفي رواية بالأزهر وذكر أبو سليمان الخطابي على هذا الحديث إن الكيفية عن الله وعن صفاته منفية كانون كيفية يندى صفوف الله سكي أكشي أنهانا والله an fahimta wa inna ma huwa kalamu takribin magana ake don a kusanto ma- ma hankalinka ya iya fahimta urina bihi taqriru azabatillahi wa jalalihi abinda ake so don a nuna darajar Allah a nuna Allah yana sama sa'annan kaza da kaza da kaza da kaza min haythu yudrikuhu fahmu sa'ili dan wanda ke ake magana da shi ya iya ya fahimci abinda zai fahimta wa ma'ana qawlihi atadrima Allah ma'anan fadan manzo Allah ka kuwa san darajar Allah girman Allah ma'anahu atadri ma azamatullahi wa jalaluhu ka ko san darajar Allah girman Allah da jalalarsa har ka ce mu mu roki Allah Allah zai ko zabi ko ba zuwa duwa ko wa qawluhu innahu la yaitu bihi ma'anahu la ya'jazu an jalalihi wa azamatihi hatta yaitu bihi in kana ma'luman anna atitar rahad bir rakibi inma yakunu li quwwati ma fawqahu duk abin da ka dora masa kaya ya danganci irin wannan kayan in kayan na da nauyi sosai abin da aka dora ma din zai ji haka yana yunkuri yana fama yana nuna alaman cewa abin ya fi karfin shi shine abin da ake nufi kenan wani ajlihi an ihtimalihi yu- wa yuqarru bi hadha an-naw min at-tamthil indahu ma'ana azamatillahi wa jalalihi so yake nuna darajar Allah girman Allah madaukakin sarki وارتفاع عرشه دوكك عن عرش الله ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر شيء أصلا وانا كي سفر الله ينا د- درجة الله ينا ديوة الله كم وهو العلي العظيم لا يجعل شفيعا إلى ما هو دونه ba za a ɗauki Allah ya je a nemi ceto a wajen wanda kasa da Allah yake ba an fahimta تعالى الله على أن يكون مشبها بشيء أو مكيفا بصورة خلق أو مدركا بحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنا فهمت إيه يا أخي. قال الشيخ رحمه الله والواجب فيه وفي أمثاله أبنك واجبي أكينا akanka akanta akanmu akan kowa a cikin wayannan abubuwa duka shine me al-imanu bima jaa fil hadisi kai imani da abin da yazo cikin hadisi wat taslimu kamika wuya wa tarku tasarruf fihi bil aqli wallahu al-muwaffiq kada ka ce zaka shiga da hankalinka ka fahimci wani abu zaka kara bata وقال رحمه الله وعلى العبد أن يتخذ أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة أبن ذاك إيتكاري الله مي جرماني إنا دا جرما كبير له, له كبرياء عزيز له عزة حي له حياة باق له بقاء عالم وله علم ومتكلم وله كلام قوي له قوة قاد وقادر وله, وله قدرة وسميع وله سمع بصير وله بصر ka yadda da haka abinda suka zo cikin nas qala allah ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim abinda allah ya ce kenan shi ka kudurce allah azimin ne wa qala allah wa anna allah huwa al kabir sifofin allah al-aliyyul kabir wa qala allah ta'ala wa lahu al-kibriya fi as-samawati wal ard wa qala allah tabaaraka wa ta'ala wa kana allah azizan hakima صفة العزة والحكمة وقال الله تعالى من كان يريد العزة من كان يريد العزة فإن فلله العزة جميعا إليه يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى وعزتي الله يأتي وعزتي نارا سنبوايا وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله بدأ الله عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه دفسا كيسم كسكت للحي القيوم وقال الله ويبقى وجه ربك وقال الله كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله عالم الغيب لا يعزب, لا يعزب عنه مثقال ذرة وقال وكان الله عليما حكيما صفة العلم والحكمة وقال تبارك وتعالى أنزله بعلمه صفة العلم وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أبننا ما جزات دوكا شكي مزات هيفا بإبن الله شي صنوانا وقال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله وقال جل ذكره إن الله لقوي عزيز وقال ذو ذو القوة المتين وقال قل هو القادر وقال إن الله على كل شيء قدير وقال عند مليك مقتدر وقال الله وقال وقال الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وقال إنني معكما أسمع وأرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم حجابه نور لو كشفها لأحركت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ويجب أن يعتقد أن الله عز, عز اسمه قديم بجميع أسمائه وصفاته لا يجوز له اسم حادث Allah da sunayensa da sifofinsa kadimi ne ba za a ce fararru ba ne ba ko wala sifatun hadisatun kana Allah khalikan wala makhluk Allah yana mai halitta kafin ya halicci abin da ma'ana sai da Allah ya halicci halitta sannan ya zama khaliq bi khaliqiyati khalaqal khalq ba haka bane ba saboda shine mai halitta sai ya halicci halitta ba sai da ya halicce su aka gansu sannan ya zama mai halitta ba fa wa rabban wala marbuba Allah shine rabb a lokacin ba marbub sannan ya samar da marbub wa malikan wala mamluk mai mallaka ne kafin ma a samu mamluk kama huwa al-akhiru qabla fana'il alam kaman shine karshe al-akhiru kafin duniya ta kare wal warithu qabla fana'il khalq shi ne kuma mai wanda zai gaji duniya kafin halittar su kare shi zai gaji kayansa wal ba'isu qabla maji'il ba'as wa malik wa malik wa maliku yawmiddin qabla maji'i yawmil qiyama shine malik yawmiddin kafin a zo ranar tashi alkiyama ba sai an zo ranar tashi alkiyama sa'an Allah zai zo malik yawmiddin ba wa asma'ullahi ta'ala la tushbihu asma'al ibadi sunan nakin Allah ba ba su yi kama da sunan nakin bayansa ba li'anna afala Allah ta'ala mushtaqatu min asma'ihi ayyukan Allah ana ciro su ne daga sunan nakin Allah madaukin sarki wa asma'ul ibadi mushtaqatu min af'alihim amma sunan nakin bayi ana ciro su ne daga ayyukan su qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ana ar-rahmanu Allah ce ni ne ar-rahmanu khalaqtu rahima na halicci rahim وشققت لها من اسمي نتاغا نفتم دسونا الرحم دسونا الرحمن فبين أن أفعاله مشتقة من أسمائه ولا يجوز أن يهدث له اسم بهدوث فعله با حلتا دون الله يوان أبو كتير كباش سونا دا أبن دي فارد ولا يؤتكد في صفات الله تعالى أنها هو ولا غيره صفة الله بذاك تشي تشي الله بذاك تشي ونن الله بني an fahimta bal hiya sifatun lahu azaliya sifofinsa ne tun fil azal lam yazal jalla dhikruhu wa la yazalu mawsufan bima wasafa bihi nafsuhu wa la yablughu alwasifuna kunha azamatihi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim waɗannan su ne za ka karanta daga malami in zai fassara abin da ya sanyi masu ya duba gaba da shi wane ne suka da shi wane ne gaba da shi wane ne aka fi amincewa da shi ce ga abin da ya faɗa to in ka ɗauki iliminka haka sai ga Allah ya sa maka albarka cikin iliminka duk wanda ya zo yana ɓata lokacin shi kai yana fara magana za ka san cewa yana yana ɓata lokacin wannan jahili ne ba bisa don abin da ba zai yi ka canza shi ba ka zo kana ɓata lokacinka yana nuna cewa baka da hankali baka da albarka baka da komai da komai in ba haka ba Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cikin sahabbansa duka waye fi so waye fi girmamawa waye fi darajawa akan haka aka gama rayuwar sayyidina Abubakar ya tafi lahira manzo Allah ya yarda da shi ba haka bane ba haka sayyidina Umar haka sayyidina Usman haka sayyidina haka nana Aisha tace mata baina nahari wa sahari ni nake rike da shi har yabar duniya haka Allah ya cika rayuwar suka koma ga Allah a haka sai ka zo kana bata lokacin ka kana cewa kai kana zagin su ba haka bane ba haka bane to shine sai Allah ya dawo da halittar ya canza ya ɗemi abin da kai kake so eh ba sai ta bayuwa ba to me yasa in kafirci kake son ka lanka yama mutane kace Abu Lahabin kafiri ne Abu Lahabin kafiri ne me yasa baka yin wannan sai kana duban waɗanda suke sun fi kowa imani sai kana son ka ɗauko kashinka za ka shafa musu sai dai ka shafa makanka an fahimta Allah ma dina fi man hadai wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم